أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبكه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu biyanmu da saurarenmu a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka akan wannan kafa watsa labarai ta murya al'umma wadda take birnin kwanni jihar Tawa a jamhuriyar Nijar, insha Allah ta'ala za muna yau 26 da watan Zulhijja, wanda yake yayi daidai da 25 da watan bakwai wanda yake na miladiya za mu ci gaba da inda malam ya tsaya a darasinmu na wannan mai albarka wanda ake gabatarwa a cikin kowace rana. kamar yadda muka saba daga farko dai gabanin mu ci gaba muna yi ma malam barka da zuwa barka ji kan malam almajirin malam sannu da aiki malam sannu sannu sannu to da yake wannan aiki ne kamar yadda kuka sani abu ne wanda yake da alaka da littafin Allah da haka konan malam kuma takhassusin shi ne bangaren alkur'ani da kuma bangaren qira'at da sauransu da haka sai muka zamu bada abun magana wajen malam malam sai shi ma yan uwa barka da zuwa sannan kuma sai mu ci gaba da inda muka tsaya insha Allah ta'ala to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
Malam a yau muna da wasu sunanaki guda uku wanda muke samuwara shine akwai suna na al'aliyu akwai al'a'ala al-muta'ali na'am muna son a yi muna bayanin su asilinsu da kuma yadda suka zo a cikin alkur'ani mai girma da insha sunna da sunnoni na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka inganta kuma eh kware kware da su- tunda akwai waɗanda suke zakkuwa su kawo abin da ba daidai ba Yawwa.
su tusa ciki Yawwa.
kenan dole sai a gyara Yawwa.
waɗanda suka inganta yawa Mhm.
kuma uh, wani suna ya zo cikin alkur'ani mai girma Mhm.
ya zo kuma cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mm.
wani kuma ya zo cikin alkur'ani tana yawa ba a samu shi cikin sunna wani kuma ya zo cikin sunna ba a samu shi cikin alkur'ani Ikon Allah.
Eh, dan Eh, saboda mutane su eh, san abin da ya- ake ciki yawwa Mm, ko ba gaskiya, haka ba gaskiya.
to Allah ya taimake mu amin amin To, akramakallah idan muka koma sunan Allah da al'aliyu dai Mm.
wato fa'ilun na, an gane ko Mhm.
aliyun na kinan, Eh, wato maɗaukaki fa'ilun ko, Mhm.
al'a'la kuma af'aluna. Ina fata an fahimce ni, siga ce ta abin da suke kira ta at-tafdil mafi ɗaukaka. Al'aliyu kuma wanda ɗaukaka shi ta kai matuƙa.
Mhm.
Al-muta'al kuma mutafa'il ne asalin shi.
Mhm.
wato daga kamar ta'ala ne ya ɗaukaka da kansa to dukkansu za mu zo mu yi bayani a kansu kafin eh, mu yi bayanin su ya kamata mu koma asalin shi yaren da wato alkur'anin ya sauka da shi da kuma sunna ta annabi muhammad eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu koma akan su mu koma a can cikin asalin wato shi yaren na larabci Na'am.
malaman lugha suke cewa wannan fi'ili yana da wato kamar siga wato guda biyu asalinsa ana cewa aliya ya'la ala'an aliya kenan fa'ila ya'la yaf'alu ala'an an gane ko fa'alan kenan irtafa'a ya ɗaukaka fa huwa aliyun to sai a ce shi maɗaukaki na sannan kuma da larabci ana cewa ala ya'lu an gane ko Na'am.
ala ya'lu wanda kenan asalin wannan alif kin wawun ce shi yasa an ka ce ala ya'lu ina fata an fahimce ni Na'am.
to wannan kuma eh, eh, kina asalin shi aluwa ne ya'lu fa'ula yaf'ulu uluwan shine daukaka fa huwa alin kenan wanda ya dauka sai a ce mishi al'ali wal aliyu an gane ko kuma madaukaki kuma ana ce mai al'aliyu sannan ana cewa ala shay'a nan muta'addi na ba lazim ba kenan ya hau saman abu ko ya dauka akan shi ana cewa ala alal mimbari ko ko alal mimbar kina ala almimbara ko ba haka ba alal insanu almimbara ba na ala ba ga harful jarri dan mu fahimta sannan wa ala fihi ala fihi ana cewa ala fil mimbar ko ala fi fi shay'i kinan ya hau saman shi raqiyahu ya hau kansa to an ce fi nan kaga da Hausa za ta bada ciki amma su alarba suna nufin sama kamar yadda suke cewa wani lokaci fi tana zakkuwa bi ma'ana ala fir'auna yace wala usallibannakum fi judhu'in nakhli zan tsige ku akan itacen dabino kututturen dabino to kaga ba cikin kututturen dabino ne ake tsige mutum ba ai saman shi ne yawwa wasu haruffa na jarra wasu suna wakiltar wasu wasu kamar yadda wasu kace ko kuma wani fi'ili ya wakilci wani fi'ili a wajen malaman basra at-tadammun su ko wajen malaman kufa niyabatu hurufil jarri ba'daha an ba'd wanda bincike ne mai yawa akwai malami in babbanta mana kasar dubai ma littafi yayi akan wannan mas'ala ina fata an fahimce ni to alar rajula kuma an ce alar rajula kenan على محمد عيسى مثلا كوكو على ابراهيم عيسى كنن غلبه يا رنجايشي وقهره كنن يا تنقراشي ina fata an fahimce ni kenan in ya zamanto muta'addi na yana daukan ma'ana ta wato rinjaya ko kuma in abu ne ana nufin an haushi duk da ke shi wajen wala usalli bannakum fi judu'in nakhl akwai sabani waɗansu daga cikin malaman lugha irin su ibn hisham al-ansari suna ganin finan bi ma'ana wato fi ne cikin kututturen dabino ma'ana fir'auna zai yi musu azaba wadda ba a saba gani ba ina fata an fahimci ni kenan shi zai yi musu tsigewa da ma cikin kututturen dabino ne za a saka su ba ma sama ba ma sama ba shi ibnu hisham al-ansari mai mughni labib an kutubil a'arib ya tafi akan wannan fassara amma jamhurin malamai sun saba ma wannan abin da ya tafi akan shi wallahu ta'ala wallahu ta'ala alam eh ko ba haka ba to waɗannan sunaye guda uku akramakallah za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya sai mu tun da al'aliyu al'a'lani al-muta'al bari mu fara da al-muta'al shi da ke karshe kuma saboda bai da yawa a cikin alkur'ani mun ce ya samu asali daga ta'ala ya ta'ala fa huwa muta'ali ko ba haka ba to a cikin alkur'ani mai girma gaba ɗai al-muta'al guda ne kacal ba a sake samun muta'al in ba wannan wurin ba shine wanda ya zo a cikin suratu wato ar-ra'd kenan عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال to asalin shi almuta'aliwu ne domin wannan ta'ala asalin shi ta'alawa ne domin al'uluwu ne ɗaukaka to da ta zo ƙarshe sai an ka ce ta'ala ba a ce ta'alawa ba to ya ta'ala kenan ya ta'alawu ne to almuta'ali asalin shi almuta'aliwu sai an ka mai da almuta'ali ne aka shafe ya'un domin akwai ya'un wasu qira'atin zin kadiba kamar qira'at ibn kathir almuta'ali yake karantawa kidan kaga asalin shi ya'un din nan asalin ta wawun ne ya kamata dalibin ilimi ya san wannan kina almuta'al almutafa'i amma lukin nan wadda wawunkin take almuta'ali wu an shafi wato wawunkin sai zaman to lamul fi'li an shafi ta littattafan sarfu suna da kyau dalibin ilimi su ma ya fahimce su kaga nan akida ake zance kuma ga mun hado ilmin sarf musamman ga littafi ya dalibi mai farawa akwai almabadi usarfiya na Sheikh Abubakar Ciyam na kasar Mali da kuma wato Shadhal Arf an gane ko cikin ilmin sarf wanda ɗalibin ilimi in yana koyo dai zai iya komawa cikin waɗannan littattafai in kuma ya fara yin nisa sai ne bi manya-manyan littattafai na wato asarf akwai littattafai da dama cikin ilmin sarf manya da kuma matsakaita da kuma waɗanda suke muhtasara ne jiddan takaitattu mun dan bada misalai ne ko ba haka ba yawwa to wannan kenan ya zo wuri guda ne kuma muka ce gashi nan to amma Sheikh Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir tafsirin sai yake cewa da an ka ce alimul ghaibi wa shahadati al-kabir al-muta'al al-kabir mai girma al-muta'al yace wanga suna al-muta'ali yana nuna ɗaukaka Allah babu wanda ya taimaka mishi ya samu ɗaukaka domin munan duk ɗaukakar da zaka samu akwai taimakon wasu in mulki ne akwai masu baka tsaro akwai waɗanda sun ka taimaka wajen ƙuri'a wajen zaɓe ko waɗanda suka yi tsaye a ɗora ka to sai ka samu wannan ɗaukaka sannan kuma akwai masu ba mulkin ka kariya in ba haka ba zai rugushe to shi Allah almuta'ali wanda da kansa ne ɗaukakar sa bata samu asali ba daga wani wanda ya taimaka masa shi yasa sama kasa almuta'ali eh sannan shi al'a'la kamar da suke cewa duka wannan kalima ta zo shi ko wurare guda tara a cikin alkur'ani mai girma amma ba dukkan su take nuna Allah subhanahu wata'ala ba kinan ta zo wuri tara amma kuma sauran ba Allah subhanahu wata'ala take nufi ba to bari mu gani tunda malamai da suka faɗi magana mu ga yadda yawwa na farko suna cewa ya zo kinan a cikin wato abin da cikin suratul الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى كاغني وله المثل الأعلى في السماوات والأرض to misali wanda yake madaukaki na Allah ne ko sifofi na daukaka na Allah ne to nan kaga ba sunan Allah bane sai dai in mun ce nan misali madaukaki na Allah ne ko kuma sunaye madaukaka na Allah ne sai zaman nan sunaye ne na Allah amma ba Allah ba suna ne na Allah subhanahu wataala ba wuri na farko kenan wuri na biyu kuma a cikin suratu safat la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib ko ba haka ba to wannan shi kuma wuri na biyu kenan wuri na uku kuma la yasammauna ila al-mala'il a'la na ana zance al-mala'ul a'la halittun dake can sama kenan nan ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba ko ba haka ba wuri na uku kuma a cikin suratu sad ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun ko ba haka ba a cikin suratu sad nan ma nan al-mala'ul a'la ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba halittu na sama ko a ce mala'iku wadanda cikin suke suke can a cikin almala al'a'la sai wuri na hudu kenan ko wa huwa bil ufuqil bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla shina cikin ufuqi sarari kenan ko mu ce sarari kenan mafi girma shine mala'ika jibrilu to kaga sarari ba Allah bane nan ba Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi ba wuri na biyar faƙala ana rabbukumul a'la inda fir'auna ce Allah ce fa hashara fanada faƙala ana rabbukumul a'la fir'auna ce shi ubangiji mafi daukaka to nan kuma ba Allah take nufi ba nan wani katon kaddara na da ya samu mulki ta kanuhi hey ko ba haka ba eh sai wuri nawa kenan na shidda yanzu za a ga na shidda ko na shidda قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قال النبي موسى sai wuri na na bakwai kenan sabbih isma rabbikal a'la ko ba haka ba abin nan nan suna Allah subhanahu wata'ala kenan ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake mafi daukaka kenan nan sai zamanto sunan Allah subhanahu wata'ala yake nufi shi ko sunan Allah kenan ya koma zuwa ga zatin Allah kuma yana koma sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to sai kuma na takwas illam tigha'a wajhi rabbihil a'la to nan kan kaga a cikin suratul laili ko sai don neman yarda ubangijin shi al'a'la madaukaki to nan kaga sai zaman to suna ne na Allah ko ba haka ba to sai wuri na tara ko a cikin suratul nahl lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu mathalu saw walillahi al mathalu al a'la wa huwa al azizul hakim na mun ci misali madaukaki ko kuma sifofi madaukaki madaukaka ko sunaye madaukaka sai zamanto sunaye ne na Allah ko kuma sifofi na Allah subhanahu wata'ala to kenan ka gare waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala daban wajen sabbih isma rabbikal a'la da illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la da alladhina للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مثل الثوء ولله المثل الأعلى لكم هو هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم وأن سوسكي نونا الله سبحانه وتعالى سورا كما بأ الله سبحانه وتعالى سكينو في با إنا باتا أنفن تو كافين mu je gaba game da wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan sunaye suna ɗauke da wani ishkali wanda ya kamata a warware shi sannan a je ga suna na gaba don hatsari ne kwarai wato suna na al'a'la yana nufin mafi ɗaukaka to shi ko abu an ce shi ne mafi ɗaukaka sai in ya zamanto an yi tarayya da shi ko ba haka nan ba to yanzu misali in an ka ce wane ya fi wane kokari to an hankalta ma jinsin su guda ne halitta da halitta sai a ce wani yafi wani Kware.
to babu Allah biyu balle a ce ga wani Allah to ga wanda an mafi daukaka kaga fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la Kware.
to kaga ai wannan soki burutsu ne babu ma Allah biyu balle har a samu Allah da yafi wani Allah Kware.
law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata ko ba haka ba Kware.
Eh, mattakhadha Allah min waladin wama kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd to kaga dai aka ce to me yasa an ka kira Allah al-a'la kaga nan
lalle ne yana da bukatar bayani So madalla to irin wannan yana da yawa a cikin alkur'ani kuma da cikin yaren larabci a cikin sunna ma Eh, zaka iske akwai shi in ba kai anniya ba sai ka je ka tafka banna akwai wani littafi yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya karanta shi sunansa alhaqiqatu shar'iyya na ad-doktor Umar Bazmul ya tattauna akan kalmomin da wani lokaci ake musu fassara wadda ba daidai ba amma ana abin da zan ci shi af'alu wani lokaci yana zakkuwa maslubul afdaliyya maslubul afdaliya in an ce maslubul afdaliya shine wanda an kashi da siga ta tafdil amma a'a ba ana nufin yayi tarayya da wani ba ina fata an fahimci ni kenan yanzu da anka ce Allah yana da misali ma- mafi daukaka sai a ce a Allah yana da misali madaukaki domin babu wani Allah irin shi balle a ce na al- na wa- na Allah kaza yafi na Allah Ya, ya.
kaza Mm.
mun fahimci wannan Kada.
to kuma cikin alqur'ani da sunna zaka iske irin wannan yana da yawa misali yanzu in mun ka dauki hadisi na Anas bin Malik lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo Madina ya iske suna da rana ta Idi sai ya ce ma hadhanil yawma menene waɗannan kwanaki ma me sha'anin su me yasa kuke yin waɗannan abubuwa cikin su sai suke cewa eh, kunna na al'abu fihi ma fil jahiliya mun kasance muna eh, wasa a cikin su a lokacin jahiliya sai ce qad abdalakum al- abdalakum Allahu bihima khaira Allah ya musanya muku da khaira kaga da yau malamai su ce mafi alkhairi to inda an fassara da mafi alkhairi kenan sai ya nuna cewa waccan sallah da suke yi ta jahiliya tana da alkhairi wannan ta musulunci tana da alkhairi amma ta fi Ta alkhairi yi ta, mm.
alhali kun wasa ta jahiliya ai ba ta da wani alkhairi babu alkhairi kwarai ina fata an fahimci sannan kalima ta alkhairi misali zaka iske tana daukar dukiya wani lokaci wa innahu li hubbil khairi la shadid ina fata an fahimci to kiran nan kaga maslubul afdaliya ne Allah ya musanya muku da masu alkhairi da ba mafi alkhairi ba duk da cewa wasu malamai sun ce a'a nan an kalli aqida su a kaddarta na jahiliya suna da alkhairi to waɗanda su ne mafi alkhairi min babu tas- at-taslimul jadali ina fatan ana fahimta ta Kwarai.
cikin alkur'ani zaka iske irin wannan kuma yana da yawa kuma wajen fassara ma da yawan mutane zaka iske suna eh, fassara su eh, da irin wannan kaga yanzu a cikin suratul mu'minun Allah yace fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita me ahsanul khaliqin na'am akramakallah na mafi mafi kyawun halitta yawwa mafi kyawun eh, mai halitta Mai halitta.
to wa yake yin halitta in ba Allah Allah, ba innal babu.
ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u la babu wanda ya halitta qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar to anan kaga ahsanul khaliqin Allah mai kyautata wato mai kyautata halitta ba wai don akwai wani da yake yin halitta ba sannan ga ta Allah sannan a ce ta Allah tafi duk da yake wasu malamai sun ce a'a nan al-khaliqin yana nufin kaddarawa dan adam yana suranta abu ya kaddara shi Allah yana kaddarawa to sai a kaddarta duk da yake ba jinsi guda ba to na Allah ya fi to amma kaga ga fasara ta yi nisa ina fata an fahimci tunda cikin hadisin Bukhari eh, waɗanda suke yin al-musawwirun za a ce ahyu ma khalaqtum eh, ku rayar da abinda kun ka halitta ma'ana abinda kun ka suranta ba wai abinda sun ka halitta ba dan ba su sun ka halicci lakar da sun ka kwaba ba ko iccen da suka Kwarai.
sassaka misalin irin wannan akwai shi cikin suratul zukhruf qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum ko da nazo muku da mafi shiriya to shin su suna akan shirya ne kaga kafirai ba akan shirya suke ba to ya za a yi a ce mafi shirya mafi zama daidai sai dai a ce a'a ko nan ya zama to koda na zama ku da abin da shine shirya ko ku a'a a hankalin ku koda wancan shirya ne to ku taho ga abin da shine mafi shirya kenan hankali ku yana ɗauka abin da yake mafi fici inda cikin wato abin da ya shafi alkhairi na ina fata an fahimci ni da wannan zaka iski zaka ketare ma matsaloli da dama misali an ce Allah wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake kaga halitta kuma ya sake ta wa huwa ahwanu alayhi shine mafi sauki to ya zai a ce ga mai sauki ga abinda adda dan tsanani ga Allah a'a dukka inna Allah ala kulli shay'in qadir inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kinan nan wa huwa ahwanu alayhi wa huwa hayyun alayhi mai sauki na ga Allah ko kuma a hankalinka kai dan adam kagar abu da mayar da shi to kaga kagar ta fi wahala to a hankalinka wa huwa ahwanu alaihi amma dai ga Allah subhanahu wataala duka ɗaya ne Eh, wannan kuma ya maimaito har yanzu a cikin suratu hud zaka iske akwai irin wannan eh, qala waja'ahu eh, qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum ya yace annabi lut yace mutanensa waɗannan ƴaƴana ne mata hunna atharu lakum Eh, su ne suka mi suka yi tsali suka fi tsarki to kenan ya nuna luwaɗi kenan abu ne mai kyau tunda ya an ce mace ta fi sarki kenan katu na da sarki a'a sai dai ita tsalki take ma dalla to hunna atharu lakum ai hunna tahiratu lakum su ne masu tsarki gare ku can wajen wajen Ba mazaje ba kato a wajen kato ina wani tsarki shi a karma kallaba wani tsarki eh ko ba haka ba Kwarai kuwa.
to kaga irin waɗannan cikin alqur'ani zaka same su cikin sunna zaka same su eh, wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi to wa- wa wa ma wani Allah akwai mai alkhairi Allah shine mai alkhairi Kwarai kuwa.
ina fata an fahimci ni ko ko a dauka ko da allolin ku suna da wani abun da kuke tunani da amfani to Allah shine mafi alkhairi Kwarai.
in ka diba da cikin alkur'ani mai girma irin waɗannan suna nan ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara kwarai da gaske wajen fassara don ka a zo musu da shubhar da za ta rikitar da su gaskiya to sai mu je suna na ƙarshe cikin waɗannan eh, sunaye guda uku na al'aliyu da al'a'la da kuma al-muta'al sunan Allah al'aliyu wato wannan kalma ta al'aliyu ta zo cikin alkur'ani bil alif wal lam ta zo da alif wal lam wurare guda shidda a cikin alkur'ani to dukkan waɗannan wurare guda shidda da ta zo da alif wal lam tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala wuri na farko a cikin suratul eh, baqara a ayatul kursiyyu wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim kaga yana da alif wal lam Vale.
sai wuri na biyu آه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير تو كاغانا العلي نن أتكن سورة الحج آه، نبيو كينن سيورينا أكو أتكن سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل سي أي حتى أتكن سورة ال- سورة الحج أكوي وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كنا هو بيوني أما في سورة لقمان قرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل من دونه النباب هو dan mu bambanta tsakankanin su nan ne bambancin yake sannan kuma eh, wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir wato shine wuri na uku inda yazo al-aliyyu da alif wal lam sai wuri na hudu wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina lah hatta idha fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir ko ba haka ba Ayo.
eh, shine wuri na hudu kenan ko to eh, sai wuri na biyar kenan eh, zalikum wa- wanga a cikin suratul saba ne da mun karanta wala tanfa'u shafa'a sai wuri na biyar a cikin suratul ghafir ko suratul mu'min eh, zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir sai kuma wuri na shidda kenan a cikin suratu ash-shura lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyu al-azim kenan gurare guda shidda da suna Allah ya zo al-aliyyu da alif wallam kuma dukkan su Allah subhanahu wata'ala suke nunawa mun fahimci wannan da ke ko Vale.
sai idan muka ji eh, sunan al-aliyu inda ya zo al-munakkar ya an ce al-munakkar kenan wanda bai da alif wallam amma mansub wanda yana da fathataini tunda in suna bai da alif wallam ko ya dauki fathataini ko kasrataini ko dammataini to nan da yake muna magana akan mai fathataini ya zama to yana da fatha guda biyu ko tunda babu alif wallam Ta.
sun ka ce to waɗannan aliyan kenan sun ka ce guda uku ne cikin alqur'ani kalima ta aliyan kwata kwata Cikin kula.
cikin alkur'ani mai girma to amma eh, sun ka ce guda yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba guda biyu din kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nuna ba Eh, wuri na farko eh, a cikin suratu eh, abin nan eh, suratul suratul nisa ko ba haka ba wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira a الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوز نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا aliyan wato wanda yake yana da eh, fathataini kuma na Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi to wurare guda biyu tunda mun ce uku na guda biyu din ba sa nuna wato Allah subhanahu wa ta'ala wajen eh, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya wa wahabna abin nan cikin suratu maryam sai kuma wuri na uku shi ma cikin suratu maryam eh, na ana zancen eh, waja'alna lahum lisana sidqin aliyya eh, mun sanya musu lisana sidqin wato eh, halshe wanda yake na gaskiya eh, aliyan wanda yake eh, madaukaki to kaga wannan lisanin sidqin harshe na gaskiya eh, aliyan wanda yake madaukaki to kaga nan ana zancen harshe ne ba ana zancen Allah subhanahu wata'ala ba Kwarai, kwarai.
ko nan ba ana nufin harshe na gaskiya ba a'a suna magana da gaskiya a banda ma magana da gaskiya za a ambace su da alkhairi shi yasa annabi Ibrahim ya roki Allah waje alli lisana sidqin fil akhirin Eh, Allah ya sanya mishi harshe na gaskiya a cikin mutane da za su zo na baya kenan ma'ana waɗanda za su eh, yabe shi kenan su eh, yi koyi da shi kuma su nuna mutum ne na gari kuma su yi masa addu'a ta gari sai wuri na uku eh, a cikin suratu maryam wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukakar da shi a wato eh, matsayi madaukaki shi annabi idris ko ba haka ba wa rafa'nahu makanan aliyya to mun daukar da shi matsayi mai girma duk da yake in ka diba zaka iske akwai wata kissa da ake kawo an kai shi aljanna tun a nan duniya eh, wanda in ka diba cikin littafin eh, durratun nasihin zaka ga suna eh, cikin durratun nasihin zaka ga suna eh, yawan kawo kisoshin an rigiran shi tun yana da rai an maida masa rayuwarsa shi annabi Idrisa an kai shi cikin aljanna madaukakiya aka ce a dawo da shi ya ce shi bai son ya dawo waɗannan asar kin galibi zaka iske da'ifai ne ba su inganta ba kuma yana daga cikin littafin da ya shahara ana wa'azi da shi a yankunan mu durratun nasihin da kuma irin su tanbihul ghafilin zaka iske akwai hadisan da ba su inganta ba amma in ba wanda ya bi tantance su ba muna kira ga ɗalibai musamman waɗanda suke bincike a fagen hadisi kwarai da gaske kuma waɗanda suka samu dama irin waɗanda littattafan ya kamata a yi tahqiqin ahadith kinsu kamar tambihul ghafilin kamar durratun nasihin an gane ko da sauransu irin su littattafai dai waɗanda ana yawan wa'azi don saboda a tantance hadisan da wato suke ciki wallahu ta'ala alam idan muka waɗannan littafin malam musamman durutun nasi na gaskiya suna sanya mutum ya tasahulanci Na'am.
kaje dan abu kaza sai a ce kana da lada annabi kaza Na'am.
kana da lada mala'iki kaza Na'am.
kana da sai ga mutane duk gaba ɗaya sun rawa shi dama sun bar wajen aikin falala ta ibada Mm.
in ka diba ma yanzu cikin surorin alkur'ani abin da ya shafi tafsirin alkur'ani ai babu inda ake samun eh, hadisai da'ifai ko waɗanda suke mawdu'ai irin inda aka bada falalar surori sai a sosai ce sura kaza tana da falalar kaza kaza kaza kaza in ka bincika waɗannan galibi sai ka iske abubuwa ne waɗanda ba su inganta ba kwarai kwarai in ba nassin da ya inganta ba wai dukkan su Mm.
ba su inganta ba akwai wani muhammad eh, rizq eh, abin nan tarhoni eh, tahir ko rizq tarhoni ya yi littafi akan eh, fada'il suwar waɗanda suka inganta ba waɗanda ba su inganta ba to mujalladi biyu dai waɗanda suka inganta an buga su to kaga mutum yana da kyau ya samu wannan littafin duk inda ya zo kan wata aya ko wani hadisi ya tabbatar da ingancin shi kafin ya nuna Gaskiya.
ya inganta ko ko bai inganta ba inganta.
wallahu ta'ala alam idan muka koma zuwa ga eh, sunan Allah subhanahu wa ta'ala eh, al'ali wanda yake eh, ya zo da wato eh, bai da alif wallam na kira kenan wanda yake kuma eh, marfu' kenan ma'ana eh, in an ce marfu' yana da dhammatayn ko Mhm.
to shi kuma wannan ya zo wurare ne guda biyu a cikin alqur'ani mai girma kacal guda yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen suratul eh, abin nan eh, cikin sur- ƙarshen suratul shura eh, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha ko a wata qira'a fayuhi bi idnihi ma yasha ko ba haka ba innahu aliyyun hakim kaga nan innahu aliyyun hakim nan Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi madaukaki na ko ba haka ba shi ko na biyu ya zo eh, farkon suratul zukhruf wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim shi alqur'ani la aliyyun to nan kuma sai zama to sifa ce ta Allah tunda alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da ya shafi sunan al-aliyu shi kuma kenan mai alif wal lam shidda dukkan su suna nufin Allah wanda bai da alif wal lam guda wanda amma ne da nasba guda uku ne eh, kenan sai su zama to guda tara amma in waɗanda suke nuna Allah ne sai a ƙara guda sai su zama bakwai wanda kuma yake marfu'i guda biyu ne dukkan suna nuna sifofin Allah ko ba sifofi na Allah ba kenan sai ya zama to in an haɗa su gaba ɗaya wato guda goma sha sha ɗaya ne ko ba haka ba in an cire biyu sai zama to guda tara su ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala Na'am.
to wannan shi dai ne abin da za mu iya cewa eh, game da sunan Allah na al'aliyu Na'am.
Eh, kafin mu je suna na gaba saboda akwai nukta guda biyu da nake son in yi istidraki a kansu Mhm.
Eh, nukta ta farko shine nukta wajen inda muka kawo sunan Allah al-mutakabbir to mun ce da alif wal lam wuri guda ne yazo kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi amma wanda bai da alif wal lam wuri guda biyu ne yazo kawai a cikin alqur'ani ma'ana na kira kenan kuma dukkan su a cikin suratul eh, suratul ghafir kuma dukkan su ba suna nuna Allah ba Eh, na farko wajen fadar annabi Musa wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab mutakabbirin to kaga nan ana zancen fir'auna na sannan kuma na biyu a cikin suratu har yanzu da cikin suratu ghafir eh, abin nan kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ko qalbin mutakabbirin jabbar to nan mutakabbirin ko ya zama to sifa ta zuciya eh, qalbi mutakabbirin ya zama to sifa ce ta mutakabbiri ko ko qalbin mutakabbirin zuciya mai muta- mai- mai girman kai to almuhimu dai guda biyu ne sun kazo cikin alqur'ani ba da alif wal lam ba kuma dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba Masha sai nukta ta karshe da kamata mu liƙe bayani akan ta istidraki shine da muka kawo kasan mun yi zancen ayoyin da zancen shafe hukunci da har ya kai mu ga zancen idda to sai muka kawo mace da aka yi ma saki uku idan mijinta ya mata saki uku zancen tana cikin iddashin tana gado ko ba ta gado to a nan abin da ya kamata mu dan faɗaɗa bayani na farko shine cewa ya kamata a san saki uku kaka sun ka afku abu na farko kenan mace idan aka sake ta idan saki na ɗaya ne ko na biyu tana cikin idda sai mijinta ya mutu to wannan muttafaqun alaihi tana gadon mijinta idan saki uku ne to nan za a dawo a duba saboda waɗansu malamai sun tafi cewa idan mutum ya ce matarsa na sake ki saki uku ta saku saki uku waɗansu malamai sun ce a'a dole saki guda bai yi tunda Allah ce at-talaqu marratani shudi ne bayan shudi kenan in ka saki mace sai ka dawo da ita sannan ka sake sakin ta ina fata ana fahimta ta ko kuma sun ka ce a'a in ka saki sannan ka ƙara wani to kaga idan mutum sai ya ce ma matarsa na sake ki saki uku misali tunda bayan marratanikin nan kuma sai ya ce ana iya ƙarawa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du to min ba'du kinnan bayan marratanikin nan shine abin da ake nufi min ba'di al-marratayn kenan dan waɗanda ga cewa saki biyu ne kawai babu na uku a cikin al alkur'ani mai girma a'a da ya ce marratani sannan ya ƙara wani ya ce fa in tsallaqaha min ba'du bayan waɗancan guda biyu kenan da nasin alkur'ani akwai guda uku ina fata an fahimce ni to amma idan saki uku ne misali ya ce na sake ki saki uku to waɗanda suke ganin cewa saki uku bai yiwa a faɗe su da kalima guda ko ba haka nan bane kenan sai ya zama tonan ko da ya ce ya sake ta saki uku in dai yayi mata wannan saki ne tana cikin idda ta mutu za ta gade shi a wajen wanda yake ganin saki ɗaya ne ina fata ana fahimta ta misali kuma in yace matarsa na haramta ki nan akwai kusan magana kusan guda 21 na malamai eh na haramcin wasu sun tafi saki wasu sun cewa ba saki ba wasu sun tafi cewa saki uku maganganu ne daban-daban daban-daban a karamci dai mutum ya koma cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid ya ga maganganun malamai da sauransu to amma dai maganganun da aka fi ɗauka waɗansu malamai sun tafi cewa idan mutum ya ce matarsa ya haramta ta kawai matsayin kamar rantsuwa ne kawai zai fitar da kono ne kamar matsayin zihari ne domin mi domin ya kamar ya kamanta ta ne da abin da Allah haramta mishi kawai sai ya fitar da kafara ba tare da ma akwai saki ko guda ba to kaga an ka ɗauki mazhaban waɗansu ko saki guda babu anan idan muka ɗauki waɗanda sun ka ɗauki cewa a'a al'ibratu bin bin bin nawaya la bil alfaf an gane ko sai aka cewa to da ya faɗi wannan magana mi yake nufi saki yake nufi to sai a ce saki ɗaya domin waɗanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak waɗansu malamai suka ce nan ya haramta wato bai wasa ce wasu kuma sun ce ya haramta zumuwa to asar da suke nuna cewa ya haramta zumuwa mafi yawancin malamai sun ba'afa su amma waɗanda suka ce ya haramta baiwa to ai can baiwa shi aka yi ba matarsa ta ba to kaga da yace ya haramta ta ba za a yi kiyasin baiwa ba akan mi akan mata don ita mata daura maka aure aka da ita wannan ko bai wakace wanda kan mallaka ba wanda ka aura ba kidan wannan kiyasin babu shi to kaga idan mutum ya ce matarsa ya haramta ta ko mu ce saki ɗaya ne mu dauki maza ba ta saki ɗaya ko kuma mutum da ya ce matarsa na saki ki saki uku in shine saki na farko kaga sai mutum matsayin saki na farko ne idan tana cikin idda a cikin wannan saki ya mutu za ta gade shi to sai matar da aka yi ma saki uku daban-daban ya sake ta misali ta ƙara idda ko bata ƙara idda ba ya dawo da ita tunda in ta kare idda aka sake daura musu aure yadda kenan kaga ya sake sakin ta misali ta kare idda aka daura musu aure ya sake sakin ta kenan saki uku ko ko ya sake ta amma bata kare idda ba ya dawo da ita ya sake sakin ta ko ba haka ba saki na biyu ya dawo da ita ya sake sakin ta uku kenan to wannan ita ce ake kira an yi mata saki uku to wannan ita ce malamai suka tattauna akan ta idan ya yi mata saki uku yana cikin tsananin yana cikin lafiyarsa an gane ko cikin koshin lafiyarsa to nan kuma in ya mutu nan ba za ta gade shi ba tunda in ta kare idda ba za ta dawo gare shi ba tunda suke uku ne amma idan yana cikin rashin lafiya amma rashin lafiya wanda bai da tsanani nan ma babu wata tuhuma ta saku ba za ta gade shi ba amma in ana ganin yayi mata saki ne saboda don ya hana ta gado tunda akwai masu irin wannan ko kuma kace mutum ya ce a'a in ya mutu cikin ƴaƴan shi wani kada a bashi gado akwai irin wannan mas'alar take faruwa to shin ya halatta ko ko bai halatta ba a'a uba bai da izinin ya ce ya hana mu dan shi gado dan dukiyar lokacin da take hannunsa take tashi lokacin da ya mutu Allah ne ya raba gado zan can kace ba abawa ne baka da wani dalili akan haka dukiyar ta tashi daga gare ka wanda lokaci ta koma zuwa ga magada ina fata an fahimci ne dukiyar wasu in sun ga za su mutuwa in sun ga ba su son ƴaƴan su da matan su su mallaki wannan dukiya sai su yi faca faca da ita su rarrabe ta tun da ransu akwai irin waɗannan matsaloli saboda kuma ƴaƴa wani bi suke jama kansu da mata suna mutum fata mutuwa ko suna kokarin kashe shi in ya gano cewa ga abin da suka shirya amma sai ya ce to bari ya gwada musu bakin ciki yawwa to wannan kenan to amma idan ya sake ta cikin rashin lafiya wanda ake ganin don hada ta gado na ya mata saki uku misali to in jere na yi su in ba da kalma ɗaya bane in jere na yi su in daban-daban ne misali uku din to wadansu malamai sun ce in dai don ya hana ta gado ne to in tana cikin idda za ta gade shi wasu sun ce ko ta ƙare idda in ba ta yi aure ba za ta gade shi wasu sun ce kai ko ta yi aure ta aure wani mutum tun da shi niyyarsa an gane ko dan dai ya yi kokari ne hana ta gado to za a ba ta gado domin shi na yin zalunce ta ba ta yi zalunci ba akwai maganganu na malamai don irin waɗannan matsaloli wani lokaci suna buƙatar a ɗan fayyace su ka a zo da su a gutsire wani bai fahimce su daidai ba ya ce ga irin yadda suke ko kuma ɗaliban ilimi a faɗo musu da wannan matsala su ta su afka cikin wato rami Allah subhanahu wataala ya gane da ina fata an fahimci to a gurguje malam abu na ƙarshe wanda zamu cewa al'aliyu da al'a'la sun kace huwa allazi lahu al'uluwul mutlaq Allah shine ke da ɗaukaka wadda take sakakkiya wadda ba ta da ƙaidi ta ko ina min jami'il wujuh ta kowace fuska uluwul zat Allah yana da ɗaukaka ta zati ba a cewa Allah yana ƙasa zatin Allah subhanahu wata'ala yana sama amma iliminsa da komai da kudrarsa suna tare da mu wa ulul qadri Allah yana da daukaka ta daraja ba a cewa Allah bai da daraja was sifati kuma Allah yana da daukaka ta sifofi wa ulul qahri Allah yana da daukaka ta rinjaya ya rinjayi kowa ina fata an fahimci ni to da sauransu dai dukkan daukaka dai ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da zamu iya cewa a gurguje akan waɗannan sunaye guda uku tunda ba suna guda bane amma dai an kalli asalin su aluha sunaye ne wato guda uku wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri mala na'am da wannan bayani da an kai mana dan an fayyace mana dare da abawa gaba da sun naki ne waɗanda suke mutaqarabai na'am suna kusa da juna kaga dole ana buƙatar bayani dan wannan bayani insha Allah muna fatan sun gamsassuwa haka bi iznillahi ta'ala haka haka haka mala sai suna na gaba al-aziz na'am al-aziz din nan shi ma muna nema asalin shi ta hanyar yare na larabci da kuma yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma da sunnoni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka inganta haka to idan muka duba suna na al'aziz malamai sun sace wato wannan fi'ili yana da ban mamaki domin al'aziz fa'ilun ne wato kinan marin jayi an gane ko suna na aziz to amma fi'ilinsa matsala gare sa wato wani lokaci larabawa sai su ce azza ya azzu kenan fi'ili mudari sun yi masa mi sun yi masa fatha sun kace azza ya azzu ishtaddat quwwatuhu karfin sa yayi tsananin da ba za a rinjaye shi ba amma kuma akwai azza ya izzu shi kuna an yi ma'aidun kasra sun kace la yuramu janabuhu shine wanda ba a kai musu hari dan ba wanda sai kai ma Allah hari ina fata an fahimta ko ba haka ba la yuramu janabuhu sannan kuma akwai azza ya uzzu shi kuma ainun za a yi mata damma shi ko kahara wa galaba ya rinjaya kuma ya tankwara to kaga idan mutum bai san fi'ilin ba sai ya je ya ya iske shi ya bashi ma'ana guda alhali guda uku ne ina fatan an fahimta wallahu ta'ala a'lam idan muka duba kuma game da abin da ya shafi wato yanzu alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ce suna na al-azizu ko ba haka ba kalima ta al-azizu ta zo da al al-azizu wurare guda 64 a cikin alkur'ani mai girma 64 amma dukkansu suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala sun kace banda wato wurare guda biyar. Kina idan aka duba wuri guda biyar ba Allah subhanahu wa ta'ala take nufi ba. Kaga kullum wani in ya samu al'azizu kawai sai ce Allah ake nufi. A'a wani lokaci sai ta zo cikin alkur'ani kuma ba Allah take nufi ba. Ko ba haka ba. Amma kan mu cika surutu bari mu kawo waɗannan wurare guda biyar don mu gani shin maganar da aka faɗa haka ne ko ba haka ba ina fata an fahimci ni na farko wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz kaga imra'atul aziz matar sarki ka kuga Allah bai da mata anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ko ba haka ba to wannan wuri na farko kenan na biyu kuma wannan cikin suratu yusuf na biyu ma cikin suratu yusuf qalat imra'atul aziz al'ana hashas al haqq imra'atul aziz matar sarki kuma ta shugaba kaga nan ba ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin an sa Allah bai da mata to sannan sannan kuma na uku har yanzu cikin suratu Yusuf qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin kaga nan ba Allah subhanahu wataala take nube ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira ya kai sarki shi wannan yaro yana da uba mai wanda yake ya kama girma kenan kamar da Bahaushe yake cewa kaga nan ma ba Allah subhanahu wataala take nufi ba to sai wuri na biyar kenan zuq innaka antal azizul karim a cikin suratu ad-dukhan inna shajarata zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'i al jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhab al hamim zuq innaka antal azizul karim zuq anka ci makafiri ka dandana wannan azaba innaka antal azizul karim kai al azizu mabwayi al karim mai daraja mai karamci to kaga nan ma matsayin gatse shike nan kaskanta shi ne ake domin kaga ba ko ina ne al'azizu ba kaga in kare cikin alkur'ani kace Allah take nufi to amma akwai wurare guda biyu da an kai sabani shin suna nuna Allah subhanahu wata'ala ko ko ba Allah subhanahu wata'ala suke nunawa ba wuri na farko a cikin suratul suratu Ibrahim wajen fadar Allah subhanahu wata'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid to ina in an ka ce al-aziz sifa ce ta sirat domin wani lokaci ana idafatu sifa ila mausuf wala darul akhirati khairu lil ladina taqaw ashilin shi ad-darul akhiratu ne to an ce siratul aziz kenan as-siratul aziz na hanya wadda take tabuwaye shine addinin musulunci to nan kaga ba Allah yake nufi ba amma an ce siratul aziz ana nufin hanya ta Allah sai zaman to nan ma Allah subhanahu wataala yake nufi kenan nan akwai ihtimal wuri na biyu wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haqq wa yahdi ila siratil aziz al-hamid nan ma nan nan in an ce sifa ce al'aziz ta sirat ta musulunci kinan kaga ba Allah take nufi ba in kuma an ce al'aziz na Allah ake nufi sai zama to Allah ake nufi kinan ko mu ce guda bakwai ba su suke nuna Allah ba ko kuma ce guda biyar cikin 64 su ne suke nuna ba Allah ba sai zama to 59 dukkan su Allah subhanahu wataala suke nuna wa inda an ce al'azizu a cikin alqur'ani tunda waɗanda suna ɗauka ababuwa guda biyu ba?
Ba yawwa saɓani ne don muna kawo irin wannan saboda wani gan yaji wajen kakali kakali su ce to waɗansu malamai sun ce kaza ko sun ce kaza Allah ya kyauta. Idan muka diba sunana Al-Aziz wanda yake nakira mu ce kamar wanda yake alif wanda bai da alif wallahi mutum da ba a ce ma Allah na kira majhuri ko ba haka ba wanda yake yazo da nasu ba shi kuma guda bakwai ne a cikin alqur'ani mai girma guda bakwai ne a cikin alqur'ani mai girma suke cewa dukkan su suna nuna Allah subhanahu wataala banda guda wanda bai nuna Allah subhanahu wataala cikin guda bakwai din nan shine wajen suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah zai taimake ka taimako wanda yake mabuwayi tikinan kaga dan taimakon Allah ba za a cewa ba taimako wanda Allah zai ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za a ci mishi Allah ake nufi anan ba ko ba haka ba amma guda shidda wanda suke nuna Allah subhanahu wataala مثال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا hakima kaga wannan na farko kenan wuri wannan a cikin suratul nisa na biyu shi ma shi na cikin suratul nisa wajen kissa ta annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim inda Allah ce barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakima ko ba haka ba wuri na uku har yanzu cikin suratul nisa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana allahu azizan hakima wuri na hudu kuma waradda allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafa allahu almu'minina alqital ko ba haka ba wa kana allahu qawiyan aziza wuri na shidda kinan walillahi junudu samawati wal ard wa kana allahu azizan hakima ko ba haka ba amma akwai na farko cikin suratul الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله aliman hakima na farko aliman hakima ne an ce wallahi jindu samawati al-ard to me yasa na farko an ka kawo aliman hakima na biyu an ka kawo azizan hakima saboda zancen misali can an ce za a bashi taimako ana zancen mu'minai to Allah ya masani na ga waɗanda ya cancanta ya basu ya san waɗanda ya cancanta ya ba su nasara kuma yana ɗora nasara ne inda ta dace inda an ka ce azizan kuma saboda an kawo zancen kafirai ko ba haka ba to kuma ana zancen kafirai ko ba haka ba to su kuma kafiran nan suna jiji da kansu kuma an ce za a sa su wuta sai ce walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima dan busu bawaye Allah ba ya sa su wuta tunda busu bawaye Allah ya kashe su ba to kuma su bawaye Allah ya sa su wuta wuri na bakwai sai wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima shine wuri na bakwai har yanzu shi ma a cikin suratu al-fath sai dai guda shine ba yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba idan muka je suna na al-aziz suke cewa ya zo a matsayin na kira almarfu in an ce na kira kamar wanda bai da alif wallah mun ka ce ba don Allah majhuli bane ko ba haka ba wannan ka'ida ba ta shiga cikin sunayen Allah amma ya zamanto marfu yana da dammataini suka ce ya zo wurare guda wato 23 azizun kenan azizun guda 23 ne cikin alkur'ani yawa amma guda ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba an gane ko kiran dus in ka ji azizun cikin qur'ani Allah yake nufi in dai da dammataini na kuma babu alif wallah amma banda guda wanne ne ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba shine a ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum kaga na ana nufin yana yima manzo tsanani abinda yake wahalar da ku to kaga nan ba Allah yake nufi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ko ba haka ba to sai na biyu inda Allah ya sifanta alqur'ani wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi kuma wannan yana nuna sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba tunda alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to sai abu na karshe game da abin da ya shafi sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz wanda yake bai da alif wal lam sannan kuma ya zo a matsayin majrur ma'ana yana da kasra tun da mun kawo mai dhamma mun kawo mai fatha shi ko wannan ya zo wurare ne guda biyar a cikin alkur'ani mai girma kacal ina fata an fahimce to waɗannan wurare guda biyar guda uku ba yana nuna Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko wuri na farko shine wajen a cikin suratu hud inda mutane annabi hud suke tsoratar da shi suke yi masa narko inji malaman zauri kenan qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa walaula rahatuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz kai baka kasance mai buwaye mu bikinan kaga nan aziz nan ba Allah ta kamihi ba annabi shu'aib take nufi sai wuri na biyu a cikin suratul abin nan suratu zumar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi azizin zintiqam ko ba haka ba nan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba sai wuri na uku abin nan wa ma zalika ala Allah bi aziz ba yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala domin an ce wannan bai buwaye Allah ba kinan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba to suratu fatir kenan kuma cikin suratu ibrahim akwai wannan wa ma zalika ala allah bi aziz wa barasulillahi jami'a kenan wa ma zalika ala allah bi aziz wa la taziru waziratun wizra ukhra a cikin suratu fatir kenan guda biyu sai na biyar na karshe a cikin suratul qamar tunda wa ma zalika ala allah bi aziz biyu ne cikin ibrahim da fatir shi ko man yahdillahu fama lahu min mudil alayhi sallahu bi azizin zintiqam a bi azizin shi ko cikin suratu zumar shine na uku din su na farkon kuma wanda muka kawo muka ce shi na cikin suratu hud walaula rahatuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz العزيز سي نبيار أتكن سورة القمر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر تو أنا دا أنكتي الله يا كاما سو كامونا عزيز يعني أنا نفهم Allah subhanahu wa ta'ala kenan nan yana nufin aziz Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mun kama su irin kamu na mai karfi kenan ba wai Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba to kenan sai zamanto shi mai majarra dukkan shi ko ya zamanto ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba gaba daya ko ko shi wangana cikin suratul qamar tun da Allah ya ce akhadnahum mun kama su to fi'ili ne irin na Allah kenan kamu irin na Allah Allah shine al-aziz to wannan shine abin da ya shafi sunan Allah wato al-aziz a cikin wato al-qur'ani mai girma ko ba haka ba to sai abu na ƙarshe da ya kamata mu kawo ko in ce kafin na ƙarshe shine suna Allah da muka ce al-aziz ya zo ko kalima ta al-aziz ta zo 64 a cikin al-qur'ani mun ka faɗi waɗanda ba sa nuna Allah to wanne ne na farko na farko wanda ya fara zuwa al'aziz rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatluwa alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim na karshe kuma wanda shine al'aziz zaka samu a cikin alqur'ani shine cikin suratul abin nan cikin suratul qamar na'am a ba suratul qamar ba cikin suratul buruj mai alif wal lam wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid to shi ko wanda yake na kira mai raf'a na farko kamar yadda yake azizun kenan na farko a cikin suratul baqara fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna allaha azizun hakim aya 209 a cikin suratul baqara na karshe kuma kataballahu la aghribanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz ko ba haka ba to haka ne dai dalibin ilimi zai iya fahimtar waɗannan sunayen kafin mu je gaba da yake lokacin mu ban sani ba ko shi na ba mu dama mu je suna na wato gaba akwai abubuwa guda biyu na farko ne da an ka ce rabbana wa ba'ath fihim Allah ka tayar musu roƙo ne annabi Ibrahim ya yi to kuma Allah ya faɗi ya karɓa dan ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaga annabi Ibrahim ya roƙa malaman da suke cewa babu wani dan adam da ya taɓa roƙan wani dan adam alkhairi irin annabi Musa dan ya roƙan ma dan uwansa Haruna annabta yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wasu su ce to na annabi Haruna akhi annabi Musa babu wanda ya taɓa roƙo na alkhairi ga wani dan adam irin roƙon da annabi Musa ya ma Harun sai malamai su ce a'a babu roƙo wanda irin wanda annabi Ibrahim ya yi don shi annabi Ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya ce Allah ya tayar kuma Allah ya tayar huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum sai an ka tado annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan ko kaga roƙon annabi Ibrahim ko ya fi girma ko ba haka ba wannan kenan sai abu na gaba ana iya karatu duk cikin alqur'ani inda ka ji an yi addu'a ko ta musulmi ko ta kafiri ko ta annabi ko ta wani bawan Allah sai ka duba cikin tafsirul Qur'an bil Qur'an shin an karbi wannan addu'a ko ba a karbe ta ba shin an sarraha an karba ko ko a ta fuskar fahimta zamu gane cewa Allah ya karba misali to wannan yana daga cikin abin da zai ƙara ba dalibin ilimi tafsirul Qur'an bil Qur'an kamar sharadi da jawabinsa in sharadi ya zo cikin alkur'ani shin jawabinsa ya zo cikin alkur'ani ko bai zo ba in ma bai zo ba shin zamu iya gane akwai qara'in dalilai da suke nuna cewa ya tabbata an karba ko ko ba a karba ba sharadin jawabinsa ko abin da ya kama da haka yana daga cikin abubuwan da suna taimakawa kwarai da gaske mai so ya diba cikin muqaddima ta adwaul bayan fi idah alqur'an bil qur'an ta shaykh muhammad al amin ash-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo waɗannan bayanai da yawa da misalai sai abu na ƙarshe mallan suna na al-aziz da ake zancen Allah mabuwayi. To, izza Allah tana bayyana shina fitar da abu ta inda ba a so. Misali, Fir'auna ya yi ta kisan ‘ya'yan bani Isra'ila don kan mi, don kan mulkin shi sulbuce. Ko ba haka nan bane? Amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin sai ya cika kalimarsa ga bani Isra'ila. ko ba haka ba dan ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard muna son mu yi baiwa ga waɗanda aka raunata a bayan ƙasa kaga ba su da ƙarfi amma wa zai ƙarfafa su Allah amma buwayi ko wa naj'alahum a'imma mu sanya su zaman to shugaba ko ba haka ba to kuma Allah ya sanya su shugaba dan ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru to sannan ya ce wa naj'alahum alwarithin mu sanya su zaman to su ne za su gado kuma tabbatun da Allah bai saba alƙawli sai da cika alƙawli ya ce wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha kaga mun gadar da su wannan ƙasa sannan ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bi sabru kalma Allah ta cika wace kalma ce wadda ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin sannan Allah ce wani makkina lahum fil ard za mu ba su iko a bayan ƙasa an gane ko wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun a qira'at hamza da kisa'i da khalaf wa yara fir'aunu wa hamanu wa junudahu wa junuduhuma minhum ma kanu yahzarun abinda suke tsoro to nan kaga sai Allah kawo ma kanu yahzaruna nan ma wato ismul mafsul duk inda zucin qur'ani ijmal yake nunawa kenan kana iya duk inda ka gama wadda take ismul mafsul ce in ta zo da ijmal in ba kissa wani mutum ta ake nufi ba wani mutum da kansa sai ka yi tafsilin shi wajen tafsirin qur'ani bil qur'an menene fir'auna ya kasance yana jin tsoro shine zawalul mulk mulkin shi tafi to kaga da yawan fir'auna da dubara shi da kisan da yayi da yadda ta'addanci da yadda ya kirayo masu sihiri da duk hanyoyin da ya bi hissiya da ma'anawiya ya nuna karfi na soki burutsu inna hadha la sahirun alim da karfi na soja da karfi na mi amma da yake Allah ya ce sai yarin jayi sai ya ma kanu yahdharun abin nan da sun ka kasance suna tsoro shine mi kinayatu an zawali mulkihim ko ba ka nan bane to kuma sai da mulkin ya tafi sai gashi fir'auna duk shirin da yayi sai da Allah ya nuna rinjayen shi siyar ne wanda wanda zai zama tuwa faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana li yakuna lahum dan ya kasance musu don Allah san zai kasance maki gare su ko ko li yakuna lahum in an kalli ɗan adam aqiba ne don bu su cince shi ba su dauke shi ba don ya zama to maki gare su amma karshen al'amarin zai zama to maki su to kenan a wajen Allah lamu ta'lil ne a wajen dan adam kuma sai zama to lamul aqiba a karshe haka zai kasance ina fata ana fahimta ta to kaga izza ta Allah kenan sannan izza ta Allah kamar da malamai suke cewa tana bayyana a cikin abubuwa da dama yanzu misali in ka ɗauki annabi Musa da Fir'auna lokacin da Fir'auna lokacin da annabi Musa ya shiga ruwa bai da ƙarfi ko guda bai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi mun kai wahayi zuwa ga mahaifin annabi Musa muka ce ki shayar da shi ko ba haka ba fa idza khifti alaihi in kin ka ji tsoro akan shi to fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin mi cikin cikin ruwa cikin ruwa teku to wannan teku ko babban kogi da an ka jefa annabi Musa a cikin sa jariri ya iya iyo a ina ya san inda yake amma da yake da ƙarfin Allah ne ya shiga sai da ya fita kwarai Fir'auna sai ya shigo ruwa. Da ya shigo ruwa sai da ya shigo da ƙarfin da bai taɓa zuwa da shi ba, don sai da Allah ce fa'ar sarar Fir'aunu fil mada'in hashirin. Sannan ya tara jama'a mai yawa bayan an tattaro sojoji ya ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun waɗannan ‘yan kaɗan ne bugu guda za mu yi musu, ‘yan kuka in ji mutanen mu. Wa innahum lana lagha'izun sun fusatar da mu kaga ya cika ga jama'a kuma suna cikin hushi domin sun tafi da sauran dan abubuwan su na wasa da sun kace za su yi aro an ka ara musu kayan eh, aro ko ba haka ba eh eh, humilna awzaran min zinatil qawm ko ba haka ba Mhm, kwarai.
ko wata qira'a humilna eh, humilna awzaran min zinatil qawm Eh, eh, kaga fir'auna ya tafi da karfin sa amma da ya shiga ruwa da yake ba da karfin Allah bane me yayi nan ya halaka kwarai shi yasa a shi lokacin da ake ganin mutum bai da karfin yana tare da karfin Allah fita zai yi Kwarai.
kamar yadda annabi Musa fita cikin wannan teku amma lokacin da mutum ya shiga da karfin shi in ya shiga ya ga karfin shi ya ishe shi to sai Allah shi kare da shi haka Allah ya kare da Fir'auna sannan ko Fir'auna ya alfahari da ruwa yace qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kuma Allah ya halakar da Fir'auna da ruwa fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim ka gani ko da abin da ya alfahari da abin da Allah halakar da shi izzatawa izzata Allah subhanahu wataala to a ƙarshe kafin uh, mu karkare da wannan suna na Allah na al-aziz domin yana dauke da darussa masu yawa sai mu dauki misalin abin da ke faruwa a yanzu ƙasar da tafi kowace ƙasa yaƙar addini a wannan doron ƙasa da muke ciki a yanzu ita ce ƙasar America ko ba haka ba kwarai
To, ƙasar da ita ko ta fi kariya ga aƙida a duniya kuma inda ƙur'ani ya sabka, ko ba ka ba, Mhm.
ita ce ƙasar Saudiya, Makka da Saudiya, Madina.
ƙwarai.
Kenan ƙasar da ta fi kowace ƙasa yaƙar musulunci ita ce Amerika, Amerika.
ƙasar da ta fi kowace ƙasa an gane ko matsayi game da musulunci. ba wani rufin duk 'yan Saudiya sun fi kowa sanin addini ba ko Mm, gaskiya.
ba ba aka ake nufi ba Eh, a inda dai Qur'anin ya sabka kuma inda harami na Makka da na Madina wato inda harumma suke manya Makka da Madina ba nan da dai an kafi kyama ba Kwarai.
to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna shi al-azizu sai ya dauki ilimin fitar da mai sai yabba mutanen America
to sai ya dauki mai sai yabba larabawa kuma garin kasar Saudiya inda ake kiyayya da da, da, da alqur'ani ka fahimta ma'ana su America inda suke suka fi kiyayya da shi wurin nan Allah ya kai mai ya aji kuma larabawa wanda lokaci mutane ne masu kiwon raƙuma ba su da wani ilimin duniya to yanzu america sai ta je da iliminta ta fitar da man ba laraba za su fitar da shi ba ta kai shi kasuwar duniya ta sayar in ta sayar sai ta ɗauko makudan biliyoyi na dola sai ta ba ƙasar saudiya ƙasar saudiya sai ta gina masallacin makka da na madina kuma ta gina jami'o'i banda allah al'azizu ka faɗa mini wa isa yi wannan wa mutum shi yasa Allah yake fitar da kishiya cikin kishiya Kwarai.
yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy Kwarai.
ya fitar da mai rai cikin matacce ya fitar da mai rai cikin matacce cikin mai rai Kwarai.
nan kuma alhayy ko abin da ya hissi ne hayatun hissiya da maut- da mautun hissiya an gane ko kwai matacce na tunda baya motsi Baya motsi.
sai Allah ya fitar da mai rai cikin shi shine dan kaza misali ko abin da yake yin kwai to kuma wa yukhrijul mayyita min alhayy kaza tana da rai sai Allah ya fitar da kwai daga cikin ta Kwarai.
ko kuma musulmi ya haifi kafiri ko kafiri ya haifi musulmi Kwarai.
nan ga kaga tun da kafirci mutuwa ne ko ba haka ba musulunci rayuwa ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas mutumin da yake kafiri kaga matacce ne a wajen Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala yana nufin wani lokaci eh, cikin alqur'ani kaga alhayyu shine mumini almayitu kafiri sai kafiri ya haifi mumini ko mumini ya haifi kafiri kaga yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy banda Allah ya isa shi wannan Babu.
sannan kuma allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdari naran Allah ya fitar da daga ash-shajar al-akhdar ice wanda yake danyi an washar naran sai ga wuta ta fito sannan wal bahrul masjur da kogi wanda yake al masjur wasu malamai sun fassara shi daga al masjur wanda ya cika da ruwa ko al masjur wanda zai kama da wuta zance mafi inganci karkashin tekuna akwai wuta zafi ba kowa ya san da wanda bai zumin ciki ya bada wannan yana da cikin ijazar alqur'ani to ya an kai wuta da ruwa sun kaɗu wuri guda gaskiya al-addad ina fata ana fahimta ta akwai dalilai kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ce ya naru ya kyauta kuni bardan ki zaman to sanyi kuma sanyin nan wa salaman mai aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim ya an kai Allah fitar da sanyi cikin wuta ita da abu da an mafi tsananin zafi wanda yake nuna akwai Allah ashe waɗannan abubuwan ba sa tasiri sai da mi sai da izinin Allah subhanahu wataala wuta ɗabi'a ta al-ihraq amma ba ta da izinin ta yi harko sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka iske abubuwa daban-daban amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da wani cikin wani ko ya fifita wani a wani akan shi yayi niyya wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin ko wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan wa taqra'a yusqa bima'in wahid ko tusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ko yufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul aw taqra'a sai Allah ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun ga su itace ne wuri dai a gonaki masu makwabtaka da juna mutajawiratun yankuna guda biyu masu makwabtaka da juna a sha ruwa iri ɗai amma in an ka zo ƙarshe kuma sai Allah ya fifitar da wani a cikin wani sai ce nufaddilu ko yufaddilu kaga ashe Allah na ya gada man fifita wannan akan wannan wannan yake maka akwai Allah mai irada mai kudura mai zartar da hukuncin da yake so amma kawai sai wani zai ce a akwai wani Allah sunan shi na ciyur waya na cirta sai ila na cirki sai transform abu wani Allah abubuwa ne in kaza haɗu da kaza kawai sai a samu kaza wannan kafirci ne Allah kai mu nutsa to ina ganin akramakallahu mu dan bar wannan duk da yake lokaci ya kare muna ba yan uwa hakuri insha Allah sai in mun je hutu na rabin lokaci insha Allah nan dan lokaci kadan zamu dawo mu dora akan sauran sunayen Allah abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik yan uwa masu biyan mu da saurari a cikin wannan lokacin da muke ciki insha Allah mun kawo ƙarshen gaba ta harko za mu je hutu na rabin lokaci idan muka dawo insha Allah ta'ala za a ci gaba da sunan da aka tsaya kenan mun kai suna ƙarshe na suna na al-aziz insha Allah ta'ala idan mun ka dawo bi iznillahi malam zai ci gaba da inda ya tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh